والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a saba daren lahadi sha bakwai da watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya da wani da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miliyariya don ba manta wa muna cikin kitabun sauri inda muka tsaya darasi na hamsin da tara daidai za mu tashi da darasi na sittin daidai a wannan littafi mai albarka na amdatul ahkam za mu tashi da hadisi mai lamba ta ɗari da tamanin da hudu farkon babu zauni sittaba babu mai zai da gana a kan yin azumi yayin tafiya mala yake babu sauri safari babu da zai magana a kan yin azumi yayin tafiya shi hukunce hukunce da suka shafi tafiya za a yi domin musulunci ya ka'ida mala yake ne shi a safaru shi ne mubarakatu muhallin isama ala wajen musamman safara في أرض الناس إذا تبيع إذا كنت mutum ya bar gurin da yake zaune ya tafi gurin da urfin jama'ar gurin suna kiran inda yake tafi da shi na tafiya urfi al'adar garin kawai shi ne idan zuwa al'adar garin na idan mutum ya tafi ni ce ne shayi ma ka tambaye ka cewa tafiya ya ko unguwa don kawo an karbi ta za ta ba da damar hukuncin da zai faru da sarkin hukumu wato hukuncin matafi duk gurin da za a ce wani zai tafiya to shi ne gurin da ake iya ajiye ajiye kuma a yi kafin amma da aka ce wani ya tafi unguwa duk nisan gurin to ba da za a ajiye ajiye ba kafin kawai shi an hukuntar da kai kaga yanzu maganar kilomita kaza masafa kaza جاءه مجدد kuma wannan ya faru ne saboda sauki irin na addini Allah da kansa yake wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba idan kaga mutum ya maka ne ya rasa yadda zai a addinance to gaskiya sai da wanda ne ka dauke shi amma in yana ba da shi zai ga akwai mafita كما لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah ya rabu sarki yana nufin sauki a gare su ko bayi Allah ba ya nufin kuntata wa kowa sannan Allah yake da man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra to wannan shine babu a take sannan suna da wata ƙa'ida da su cewa ko kafin ƙa'idar annabi yana cewa a safaru ita ake nuna da azab ita tafiya da kuke gani wani yanki ne na azaba ita wanda zai fada cikin harkar azaba kuwa ya kamata a basu sauki ita za zama wanda yake da yaki ake cewa ya yi sallah da rijalan au ko kuma ko yana da ko kuma ba a kafa ko a abin hawa suke yi hadisi na farko akwai hadisi guda gida a ƙashin babu saba hadisi na farko ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda anna hamza bin amr bin aslam lalle hamza dan hamza dan amru al-aslami قال للنبي صلى الله عليه وسلم ya ce wa annabi kira da hannunsa Allah ya tabbata a gare shi a sumu bi safar din zai yi azumi lokacin tafiya wa kana kathira siyar shi hamza ibn amr bin aslam an ce ma abokin azumi ne na nafila kusan kodin jira da yake na azumin na kula وقال جاء الذي يقول إن الرسول إن كان رسول فأذن الله وإن كنت فأصبر إن كان فأجي عليه إذا أتيتها المتطوع أمير نفسه wanda ya dawo da mun magana shi ne sarkin kanka da abu da ya dawo da shi to haka shi ma al-musafiru amiru nafsi wanda ya mata shi ne sarkin kanka in ya gara ma ya sha azumi in ya gara ma ya ya yi azumi kamar yadda wannan hadisin ya nuna shi wannan daidai lokacin da wannan fitina ta faru na shekara bayan shekara 61 hamza ibn amr bin aslami a wannan shekara Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa. Duk wani hadisi abinda za mu koya ƙarƙashin hadisin na ɗaya dalilin ala tafiyi bai na sauri wa fi'il bi saba. Wannan hadisin dalilin ne a bisa zaɓi tsakanin shan wato ajiye azumi da kuma yin azumi yana da zaɓi. Na biyu alheri ala ibadati walau bi saba. kwaɗaituwa kwaɗayi wajen yin ibada ko da halin tafiya wa inda da mashakka kuma yayin jan wahala yayin da mutum yake jan wahala ko da za ka ga wahala a ibada da rinto kana da kwaɗayi da na uku alheri wa la su'ali ahli ilmi kwaɗaitarwa da ilmi tambayar ma'abota ilmi duk abin da ya dace ka fara tambaya abin da ce ka ba a tambaya sabanin yadda muka zo a duniyance in dai matsala ta zo ta asiri kowa ya sani in za ka mutane suna ta rubuta a facebook ai kaza za a wata mata wanda malamai ba ta iya yankewa ba ta iya yanke ta kai shi sai an zauna wani lokacin ba sai an fita da kiri an haɗa malamai da duka bangarori an tattauna a kan matsala amma wani yana kwanci yanzu yana danna waya ne sai ya halatta a kaza إلا ما كانت خلاف الموقعين أو رب العالمين da mutum da zai tsakaurin cewa abu kaza ya halatta ko bai halatta wala ta kulu lima ta kulu alfi na cikin mulkabi wa hada halalin wa hada haramun yutafkaru ala allahi kabi illa alladhina yaftawina ala allahi kabi wa la yushrikun domin halattawa da haramtawa na Allah ne da mutum kadai in kace kaza ya halatta ba dalili to kana tsakan niyya da abin da kace ya halatta saboda haka sai an kiyaye amma mu mutane ne yanzu zaka ji mutum ya ce ai ya halatta ko bai halatta ayi kaza ba wannan kuskure ne idan ba ka da dalili abin da littafin ya lamun mujalladi hudu ai lamun muwaqqi'in an rabbil alamin abin da yake nufi wai kai ne kake wanda ya ko Allah maimakon wato Allah maɗaukakin sarki wato shine ilahin a tauƙiya kana sanarwa al'umma cewa lallai sai ko alamun motsi kai yanzu kayan kake a maimakon Allah duk wanda ya zauna yana kasawa abin da yake faɗa yana cewa haka fa Allah yake nufi shi ne abin da yake ko wanda yake kaza halal ne abin da kake nufi kenan cewa Allah ya halatta kaza haramun ne an ai annabi ma ya haramta da aka sai an kiyaye da yi kakanin sa amma saboda alhawaya yanzu da data za ka ta ganin abubuwa kala kala yanzu da mu ciwon koda ko wani ciwo facial ciwo zai ta kuwa facial media yace da Allah kai ba ciwo ko ciwon kaji a ciwon nan ba ciwon kaji yanzu mutum yana da kara tana farin kaji idan ya rubuta cewa da Allah ka za ta na farin kaji kowa shi rubuce ya ce ka tambayi likitocin dabbobi mana ba mai karambani ka ga kaza ba mai tsohon kana magana ba shi ne tare da yake kai likita ne likitan dabbobi ko magana da experience kana ciwon ba zai yi ba amma a cikin kowa yana da wani shi za a za ku ga a cikin yana wato matsalolin addini suna shan wahala har yau saboda kowa yana zafi kowa sannan kujera ce ta annabta ake hawa kai ba man baka sai annabi ne da jahilci kuma annabi ba jahili bane wahayi yake karba saboda haka dole sai ka yi amfani da ilimi in kana so ka zabi kujera annabta sannan ko malami ne kai sai ka yi da ba ko da malami ne yake ba da ba ko ne bane idan aka kada jin da aka ci gaba yanzu idan ka je in mutum ya je Saudiya kawai ya kalla zai ga malaman sun yi categorizing kan kowa ya san mauki mauki kan malaman wa'azi sun san kan na hutuba sun san kan masu karantarwa sun san kan akwai wanda muka bani ne duka yana yi masu fatawa sun san kan sannan idan suka zauna aka ba da rajida suka ba da fatawa to ko fatawa ka ta saba ba kai suka zo publicly ka watsa ta ba sai dai ka ji a cikin domin san da za a tattauna din da yasa baka zo ba domin so ake maslaha ake so a samar wa al'umma ba so ake a hayyara su ba kun ga mu kuma yanzu za ku ga mafi yawanci da hayyari ake hayyara al'umma ake kowa ne shi ya koyi yanzu sai ya zo ya faɗa abin da yake alhali addinin nan nawayi na Allah kuma Allah zai tambayi kowa a kansa shi da ba da yawa daga duk yadda mutum ya kai ba ko kuɗi biyan yin ali akwai matakin da an zo matsala kai ma za ka ja ban sani wa gaskiya a tambaye ni kuma shi ne Imam Malik ya je an bada koyoyi 40 guda ɗaya ya amsa aka ce ba kai ne Imam Jabir da jira ba kai ne kaza kai yace ni ne kun je ku je ku je ku ga abu an tambaye ni na ce wannan ne ba kai لأن لا أعلم مثل العلم ban sani ba ma rabu da rubutu domin kana kokari za ka sani kenan ka kai da kai jahili da kai kai jahili ne amma mai neman sani ignorant ne ba ita da ba shi kuma Allah madaukakin sarki ya halitta kowa ne a ignorant kowa kalmar cewa kai ignorant ne ba ba ba ba ba ba zaki bane domin haka Allah ya halitta mu la ta'lamu da kai an haka Allah ya fitar da gamu daga cikin iyaye mu ko kusan komai ba la yadri wa huwa yadri annahu la yadri wa huwa jahil basir bai sani ba kuma ya san bai sani ba to wannan jahili ne bai saukin kai in an kawo abu da bai sani ba zai karba amma wanda la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahil murakkab shi ne sani ba kuma bai san bai sani da yana zaune yana kafa da abubuwa ko bai sani ba wannan jahili ne murakkabi ya buwa ne ta irin su ne imamu ahmad yake cewa in ka zo ka launa da su tattauna a cikin kore ka domin kana gama jan aya da hadisi sai ka gama daura su ne kariya ne kuma yadda mutanen da suke yin sai ce ko ne ce ma la duk da barkani ba haka ba eh ya ce jahili da kuma ba haka ba ni wallahi da addini matsalolin addini ke jan wahala a kasar Hausa wannan shi sai ma da yake mana annal mustafi ya rubu halahu ala al-mufti kada shi wanda ya zo yawan batawa kana so a gane shi ka fito da abu jini shi za ku shiga zo zai ba tambaya kan kirki da ya zo baka taba jin matsalar ba ne zo ko zai ma bayani warwaro ko kace tafi fasa zuwa da duk da ta gudun wanda suka bayyana kai ba za ka bada fatawa ba ka ji kana zuwa ka biya ta ku da biya ya ji kirki zalla ya ce ka san da kamar duk eh to ka gudun ka su kike harka ka san professor Mansur Jalwa je ka tambaye irin wayannan abubuwan kawai da zai tambaye kar ya gurba ka domin zai iya gurba ka ba ki fatawa ya tafi ya rika amfani da ita alhali abun ba haka yake ko kuma kai ba ka gane to shi ne ba da yake na biyar yusuf shari'ati islamiyya ta ji shari'a musulunci tana da saukin gaske wa Allah salihatu bi kulli zamani wa makan kuma tana kawo gyara a kowane irin yanayi kun san inda ake samun matsala kawai jin ran da ra'ayi ya fi ƙarfin wahayi wanda ya wuce in ne ka take ra'ayi da kuka duk wahayi to al'umma ba za ta zauna lafiya kuma abu a ɗaya da muke cike ra'ayi yanzu yana danne wahayi sai mutum kawai ɗau ra'ayi to danna wahayi annabi ko wahayi Allah madaukakin sarki wato wahayi da aka yi wa annabi ko wahayi da Allah ya saukar na alqur'ani kawai saboda ra'ayi eh ina ganin kaza ai dama su ne a ra'ayin yau ai ina ganin kaza duk da dai kaza to ina ganin kaza in haka ne sai amfani aiko annabawa ba su da amfani ke na san dai da hankalin ka ba kai annabawa ko ta bai ba kai ba amma ba ta yarda da wannan sai an yi tambaya duk tambaya annabawa ne da su ran ya za ai kaza wani lokacin babu sai an bar gurin sai ce a gare su ya hau mun bari kuma faɗan bai ga ga abin da Allah ya yi wani lokacin sai an yi kwanaki ya ce tambayar da aka yi ta kaza an ka ce ita ce kaza amma mu yanzu yanzu ya yi kuma gani yanzu wanda yana ɗaya da cikin matsalolin da muke ciki gaskiya na kira isbatu najiyatu lirabi an gane ku tabbatarwa bawa cewa shi ma yana da abin da zai iya yi nasa na ganin dama sabanin abin da ya zara ka wannan ya ci karo da akidar yan jahiliya kaga su su ne ke cewa idan Allah madaukakin sarki ya alamtar da wanda bai sallah ba ko wanda ya jahiya ko wanda ya jira zalin da ke da ya zalin da ke shi ne jabariya domin Allah shi ya matsa ba ne inda Allah baya so ya hana shi ba ka ji na kun ga inda an sa gane kowa da hankali wannan da hankali ma za a yi amfani ka ji na su zuwa hankali ne suna ganin cewa ai wa ma ka shahadu ne illa kuma sai su janyo ma aya cewa ba ka shahadu ba wani abu da kai kake yi abin da Allah ya ga dama to shi ya ga dama ka shahadiya to da haka dan me zai kuma in ba so ka sai ana kama ku duba abin nan sai kuma suka samu kungiyoyi su kuma ɗan kadariya haka za su ta ganin gani wa kira za ka kowa da irin tasa ba jariya isa sai ka maka kullum kullum a magarba sai ya karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kullum da zuwa karfa zani wannan shi hadisi na biyu ana wasu malik radiyallahu anhu qal kunna nusajidu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam aka zo daga anas bin malik Allah ya tsara masa ya dawo mun kasance muna yin tafiya tare da annabi kira da annabi Allah ya tabbata gare shi walam yu'idu as-sa'imu 'ala al-mufṭir li ajli bi saba aiban tawa wanda ya saba ana tare wanda yake aji ba ya halarta ai wani gabe ne baya aiban ta masa kai ke yasa ba ya aji ne kuma korafi ba wala muftiru ala sa'i ko kuma wanda yake baya aji ya rika aiban ta mai aji wa ta ka babu wahala an ce kar ai azumin nan sai da kai irin ba wanda yake aiban ta kowa kai dai za ka iya jini ni ba zan iya wuce ka dai نظام قراءة قد حديث حرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته حبرا وسفرا وأي صحابي وجن بن النبي عليه الصلاة والسلام تكما في مقرد حال النبي تكما تكما زمن جدا نبي بيان عظيم خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرما wato bayani akan girman halayen sabon annabi kira da an Allah tabbata gare shi Allah ya fara musu yadda wa tawqiri ba abin ba da yake tashi da yake girma masai suna girma mutum na uku jawabu siyanu bi sabr wal bidr misla halakin yin azumi yayin zaman gida da tabiya duk ne na hudu anna ikrarar nabi alaihi salatu wasalam dalilun dalilun ala al-jawab tabbatarwa annabi ikrarin ta takririn sa yana nuna cewa ya halatta ka ga azumi ko kai azumi na biyar in yi rajin alaman mana a sau da gaba rabbi ne a kan wanda suka hana yin azumi yayin da biya kun ga abin da suka hana wa alaman da ama annahu idza ja'a sabar bi ramadan lan yajid lahu an yaftira ko kuma wanda suke cewa ne da biyar a ramadan za ka yi bai halarta ka ajiye azumi ba akwai masu wannan ra'ayi yawwa yawwa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura na karshe in dilalatun ala anna al-ashiya min al-ahkam wa ghayriha lam tataghayyar an wa biha bi nazr hukmi wa anna man ittasa bi hadhihi min nafsi wa la yazamu fiha ahkam al-shari'a umum hukmi wal bayan hadisi na gaba da al-jaza radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Darda ya Allah ya kara masa yadda yake Abu Darda shine Uwajir ibn Malik al-Khazraj mutumin Khazraj wannan manyan kabilun guda biyu na Madina al-Ansari ana makirari da Hakimu Hadi da Umma sahabo annabi ne ya musulunta bai musulunta da wurba dan a gidan su shine na karshen musulunta ya musulunta sai da aka zo badar sai har aka gaba gaban maka bai musulunta ba sai da aka zo yakin badar a shekara ta biyu sannan ya musulunta ya ji yaƙi uhudu sannan mutum ya kace da yawan godiya ga Allah ne gudun duniya sannan mujahidi masani mai kankan da kai ya yi ruwaya daga nana aisha ya yi daga zaid bin sabit ya yi daga wasu sahabbai da yawa domin sun fi daɗewa da annabi alaihi salatu wasalam sannan daga baya an naɗa shi kamar in ban manta ba za mu sai na Usman an naɗa shi a matsayin alƙali ko sai na Umar babban alƙali a Jam dan di Makka ya zama babban alƙali sannan kuma yana da annabi ya hada su abota da Salman al-Farisi Salman al-Farisi wanda ya zo mutumin da shi ba mutumin Farisa cikar aminai ba don wata rana Salman Farisi ya taɓa zuwa gidansa baya kaga wanda zai iya zuwa gidansa baya kanan ai babban amini sai zauna jiransa sai dawo sai gama ta tasa a tasa akbara ita ce ai abokin naka ne shi kullum shi ne ba da yi saboda haka bai zai sai kai angul sai kai amarki Dero zai kwana a gidansa dare na yi yana miƙewa zai zanna yake yake ko ba ka kwanta ya kuma da yake ko ba ka kwanta domin da ba ta tabiya ba kullun sallah yi ba shi da lokacin da wannan sallah ya kuma miƙewa yake ko ba ka kwanta kaga wanda ya iya halaka abu ai ya tuka abin ko za ga yadda ake abu kaka irin ta iyaye da da za ga wani guri wani ma gurin za ga fili ko gida wani abu aminin gari zai zo ce lokacin guri gaba ai da yake wallahi sai kafiya kuma sai kafiya haka iyaye su suke a baya amma yanzu amin ne zai zo da gida a da baki a cinye ba ku ya duro ni ko ya ka sai da gidanka ka koma yawo ai amince ka malam kuma iyayen mu ba wai san san baya wa iyayen mu da wasu suna rayuwa kuma sun mutu wallahi irin wannan sai yau sai irin na magaba amma mu da yi da mu ne ran saka lafiya za ga ba wannan yanayi zaka ji ni dai wannan adadin kusan mutane sai sai sai mutum sai sun kai mutum biyar wanda matasa ne wanda sun taso sun fara tasowa wani zai zo suna tare ana harkar ba zai hada baki da wani a kalwantar da kuɗin kuma za ka ji miliyoyi a mutlaka ta mu kuma wata ba irin ta ce iyayen mun ka je kamar za a je kuɗi za ta aje ma amma yanzu illa ma dun da alaihi qa'ima in dai ka bayar illa ma dun da alaihi qa'ima yanzu da haka a kai ne ya rage bai ba awa ne ba alfitir ya kullu sai ta yi ta fike sallah ya kyale yake to bari ya ba iyalin da da haƙƙi a kanka jikin da da haƙƙi a kanka sai gaggaiwa ba kuma hadisi annabi ne za mu biya kina ka to to komai gaba da shi to shi ma gaba da shi shi ne wanda yake da mata ummu darda al-kubra bayan ummu darda al-kubra suna da baiwa a gidan ita kuma ummu darda al-kubra saboda haka da gidan shi abu darda ya yanka ta ya ta ba ta karatu har ta wato ta zama mai karatu da yawa uwar gidan ce ta ba wa gidan shawar cewa yarinyar da ya kamata ka aure ta no yar aiki ya kamata ka aure ta kuma ka aure ta na ga ya wani da mu ba ta mai sun suka ga yar aiki ta bara wai ta bara gojewa zai ce a kore ta ko ta kore ta da kanta dama ita ta kawo ta kuma ba ta jima da ba jima da auren da wai ita wa duniya ita babban no to ita ce wanda kyakkyawar mace ce wanda lokacin da Abu Darda ya zo yana rasu a yana rashin lafiyar barin duniya sai take cewa ni ku wannan son zama da kai har a aljanna sai ce in kina son zama da ni to in na muke kanki aure kanki aure kowa ga ta da ƙananan shekaru kuma sai take ce bayan ya bar duniya kuma aka yi ta mutuwa da sai ta ba wanda za ta aura mutum da take domin annabi ya faɗa muawiya yana yana wato yana yana gwamna yana shugaba a wannan lokacin ya turo yake a je a gaya masa yana kan ta je aure ta sahabin annabi kuma ke tattalin Gaskiya a je a gaya masa gaskiya da mutum da take so ta zauna a aljanna sai ce ne dalilin da yake ga kananan shekaru kina da shi sai ta ce saboda annabi ya ce a lokacin da ya ji hadisi ta ce mutum da ya gaya mata annabi ya ce duk matar da ta yi aure aure ta aure maza uku hudu to mijinta na karshe idan ya shiga aljanna ita da shi za su zauna a aljanna ba wai na farko ba ko ta mutan na farko me yasa saboda ma ji aljanna ba da sarkin bugan wani zuciyar addini ta ونزعنا ما في قلوبهم من جد yanzu ba wai da a dole ne da kofin nan da kuka ba idan an goje ta ta dawo kan wannan an bayyana da jago to shi ne sai da ba wai shi to aje aje ya mata yaji ba ko mai tunda annabi ne ba amma ba yana ba ta shawara sai ta aje sai ta yi ta aka ta yi ta zama har ta koma ga Allah to shi ne abu da za huwayyi ibn malik al-khazraj radiyallahu anhu qala kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi jari ramadan yace mun fito tare da annabi alaihi salatu wa salam a watan ramadan fi harin shadid a cikin mukumukun zafin rana ana tsananin zafin rana hatta in kana ahaduna la yadawu yadahu ala ra'si har ana samun wanda ya cikin saboda rana yana daukan hannun sai dora haka yana yau kan lema da hannu me yasa saboda lokacin kaya ma ba su ce ko kaga yin ne ina da babbar riga sai kawai a dora ya dora kai ta dora haka amma su kayan ma ba su ta ba za a je masallaci ana sallah wani ana cewa wala kada alimna almustaqbilina minkum wala kada alimna almustaqbilina a daidai wannan lokacin bai ba jimawa wasu ba sai da aka rika tanta kaya ali sufa mutum ya zauna bai riga ɗaya ne ko wasu suna munawa ba mutum biyu cewa to in zan wanke kaya na ranar ba fita ka ara mun naka ba kayan ne to saboda haka sai mu na dora hannu a ka min ki tattala hali saboda tsananin zafin rana wa wadi na sa'imu cikin mu ba wani ya azumi sai illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kasabin mu kowa ba ya azumi sai annabi alaihi wasallam kadai wa abdullahi bin rawaha da abdullahi bin rawaha su biyu ne nan kadai suke azumi duk sauran sahabbai sai da Abu Bakar bai Umar bai Usman bai Ali radiyallahu anhu ajma'in duk ba sai kaga wannan babu tabi sun biyu ne kadai suke ko ba wanda ya aibanta wa ya mu koya daga jihar abu na farko izamul bala'i alladhi ablahu ashab rasulillah wa ne mutum girman jarabawa da Allah ya yi wa sahabba annabi da ka in dai bawa ne sai Allah sai ma ka jiya sai Allah ya ma jarabawa أعجب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين jarabawa sai an yi ko ta rashin lafiya ko a kanka ko a kan ƴaƴanka a tajin bala al'ambiya a kuma al'amsar wal'amsar ita jarabawa wani wato bayan da Allah wani kusa da shi yake hadisin alamar mubarak sun za ku iya tuna a wani ya zo gurin annabi ya shi ko ciwon kai waye ya ja har kofar da bayan mura ka san wani akwai wanda za ka har mutum kirji yake ake aiki ba ya rashin lafiya ya miƙe ya juya a kan yake man arada an yanzu da ila ahalin na bal yanzu ilai duk wanda yake so ya ga kuce kun gaji na an rashin ne rashin lafiya cewa kai ba a taba ka ko ina ba burgewa ba ya auna haka ya zauna a yana da yake abin da ya sa ya rika jin cewa ya isa ya zo duk wannan kalmomin ana rabbukumul a'la ai da ya ji cewa cikin sana mutsa za ka jera wayo Allah na ko gaskiyar mutum za ka jera wayo Allah na in an ne ka ji abin da ka jera tsogo za ka jera kiran ina gaya ma saboda ya ji wahala in musulmi ne ka jera wayo Allah na Allah su ji kaɗai ya kwace kowa yanzu Allah na sai saboda ita rashin lafiya da jarrabawa kan ɗanka ko ƴaƴan ka ko dawa take ka rika tuna Allah sai dai kuma a wannan gabar in Allah ba dokokin sarki bai ma ga da garbo wani zai kauta hanya sai kowa gurgo ka kuma daga nan an an fadi jaraba kin jaraba shi ne kai da Allah ya dora ma to kai ga roƙon da Allah ka bani sarki shi kwanci in matsala ce ta kuɗi Allah ya shige ma gaba rashin lafiyar ma ya rubo ba ka rika ganin sauki amma su koma gurin Allah to Allah zai ba iske da rai yastadrijuhum min haythu la ya'lamun shi abinda Allah yake ce kullum na faɗa wannan ina maimaitawa ne musamman saboda yawanci karatun namu akwai mada sun bi mu rauni muna da raunin mu amma sun bi mu rauni cewa kullum ka rika tuna wannan abubuwan kullum ba sai rana bayan rana ba cewa duk abinda Allah ya jarabe ka ne kai da Allah ya fi karfin kowa Allah ya fi kowa sanin halin da kake Allah ya fi kowa kanka sannan Allah ya fi kowa tausayin ka don kai da da wani za ka komai na ka duk abin da ya balo Allah yana warware ba cikin kankanin lokaci sannan ka yi mura'ati karatun mu na Laraba ai mun karanto gurare gurin da ake so ka bibiya dan Allah ya rika amsa ba addu'a in za ku iya kira karatu amarin da ya mu laila to ka rika mura'ati wa ina abubuwan sai ka ga komai na ka na tafiya bibi jarabawa na zuwa a bawar wani kari ba za ka zo din amma Allah zai taurore ma rashin lafiya rashin abinci rashin komai sai Allah ya rika baka wata eh bayan da wannan shi to shi ne malami yake gaya mana girman jarrabawa ga bawa ga sahabba annabi alaihi salatu wasalam duk da annabi da raye a lokacin amma sun da jarrabawa a wata jarrabawa da aka yi ma ba hadin cikin ba ko yana cikin su aka yi jarrabawa da ba abu na biyu dalilin ala jawabi siyasi fi kafar dalili ne akan cewa ya halatta ya ajiri lokacin tafiya na uku man kabati bi abdullahi bin rawaha wani matsayi na musamman gawa abdullahi da rawaha domin ga ranar da ake magana cewa ba wani ajiri daga annabi jinki ba daga annabi sai Abubakar ko Umar ba yau kuma daga annabi sai Abdullahi bin Rawa na hudu jawazu isa'i bil hal walaysa min at-tasfiyati lil nabi halakun mutum yayi bayani akan wato hal halin da yake ciki ko na halin da ya taba tsantar da wannan ba tasfiya ba da Allah yake fala tu zakku an fuka kun huwa alama bi man istaka wannan ba tasfiya ba dan ka ba mutane misali cewa wannan abin kai ma za ka iya domin ni ba mutum da ya taɓa faruwa kuma na fita to ba gaskiya ba ce na biyar sai babu yake da ibi ahwali rasulullah wa afali an so a rika koyi da halayen annabi alaihi salatu wasallam da ayyukan sa ko da yanayi na shida at-tawassul min asbabi darar la yunafi kamalin tawakkul mutum ya yi amfani da dalilan da za su kawar masa wani abu da cutarwa wanda baya kore mutum tawakkul idan mutum yanzu bai da lafiya ya tafi yana ciwon kai sai ya ciwo barazan ba za a ce bai da tawakkali ba ba yi tawakkali ba sanyi yake biyo biyo da sanyi ba yi tawakkali ba to da haka riko da sababi ko mutum yanzu zai shigo karatu ya dan daure kwado ɗinsa ya sa kwado ya yi abin da zai iya yi ba za a ce kai baka yarda da Allah ba tawowa ba ka rubuta su ne rubin yarda da Allah ka dan daure kuma ka bawo Allah ba haka ake yi a wani zahabi ya zo ya ji kira kuma ga annabi yake wa ka bawo yake na bawo Allah yake ko ba ka daure sannan ka bawo Allah ne shi ne ka'ida ko ba ka daure mutum zai shiga taro zai sa waya a nan an ji wannan na farawo ga naka malai ba ka ne da yake duk wanda aka dauke waya a cikin ruwa ya mutu sai Allah ya tsara yace wallahi ba zai ma da jiwa kaga yana duba ta ga ai kaga ya ai na ga ba za ka je da mutum mutane wannan shi kaga ilaha wa tawakkal حديث نجم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر جابر بن عبد الله الله تعالى مكي تايتي النبي لا تنتهي او تتفيا فرأى زحاما جاء الذي يجد تارا جماعة إن تارو أن تارا أقول ورجلا دون مسلم قد يرينا عليه فيكم أمة بنوع أن تارو أكاد أمة بنوع يا فاتح فقال جاء الذي ما هذا me yake ba ruwa na dai wannan fakalu dai da bai ke sai mu ya zura da wanda yake aji kare ji da yake rage min aljiri ya mu ke saba aji yake har ya ba an zuwa yau da ya ba zuwa ya nabi yake to ku sai babun Allah bane yin aji yayin tafiya to anan da yake kace duk wanda ya aji yana tafiya ya saba wa Allah da Abdullahi da Umar da Abdullahi da Bakar a yi kira cewa iyalanka kai azumi wa yayi da za ka yi kira su suna cikin wannan salamu sauran kuma suka ce za a yi azumi kai azumin ka mutukar na farin nan wasu wasu kuma kai ce na nafila ne kana da jaki ke sai wasu kuma da kuma da wasu kai masu ra'ayi na hudu irin su Umar bin Abdulaziz suka ce yana ba da goyon bayan wani sahabi Umar bin Abdulaziz yake shi yana ganin abin da yake ma sauki za ka kalla kawai. Misali wanda ya zabi wanda ya zabi kansa yanzu a kasar da a kasar da take mai sanyi ba a zafi an fahimta da kyau ko ko kuma tafiyar da za a yi yanzu shi ba mota za a hau ba jirgi za a hau wanda kuma mota za a za a tafi daidai sannan kuma cikin azumin ramadan wasu malamai suka ce wanda zai hau jiki abin da ya fi masa sauki shi ne kawai ya yi azumin sa domin awa hudu ne ko awa kaza nan da nan an je za a tafi abuja awa ɗaya da rabi ko awa biyu an je amma wanda zai tafi a mota yanzu to shi wannan sai a ce to bare a ce domin wala jin da haka to shine ra'ayin Umar bin Abdullahi kalle da yayi ba ko kuma garin da zaka je gari ne wanda yake da da da sanyi ku babu irin wannan gado yake amfani da wannan yanayi cewa kawai gwara da yi gwara da adonka shi yanayin da ya fi ma sauki kawai ka yi amfani da ra'ayin shi Umar bin Abdulaziz kenan kai za ka kalla me ya gudanewa da kai in ka dau azumin nan wani zai iya dauka ana tafiya ma ya gaji zai mutu zai karya ya nata na farilla ba ma na nafila ba ana cikin tafiya sai gaba abin nan ba zai yi ba ya dau azumin da tafiya ake a mota tafiyar awa hudu da rabi amma fa ga ji awa shi da ma ba rabi ba sai ajiye azumin sa in kuma yana ganin yake kaiwa sosai وليس لك من الدين بايا لجسدين لقد جاء الصيام في الزمن يوم وذو biyan asibi lokacin tafiya shine malamai suka ce da wannan zamu kalli alai aibratu bi umumi lafzi la bi usuli sabab kawai ne zo ya yi akan wani sahabi ta faru kuma akan sa aka faɗa ta shafi kowa ko mutane ta shafi kowa kamar yadda wani sahabi da sabuwan sabuwan wani sahabi sabuwan ai asalin ayar wa tariku wa tariku ta fadahu ayyahu ba a kan ta sauka sai aka tace wata riga sai Allah ya saukar da ayar shi kenan sai wani ya zo ya ce duk wanda ya zaga ya fito shi banda shi ba za a ce wa tariku wa tariku domin akan wani su sauka ayar umum amma ce a cewa al-ibratu bi umumin lafzi la tudu fi sabab kaga ku kowa duk wanda ya zaga ayar al-jalalu fil istigratu fil yanzu tarihina yawa duk barawo ayar da hausa duk da cewa akan wani dabaru za mu nisa ku to shi ma ka wannan hadisi ba na garda ba ce wato yin azumi yayin tafiya musamman tafiyar da za ka ga wahala wallahu annabi da kansa yake alaikum bi ruhqatin la yunzi la kamala na hore ku da duk saukin da Allah ya buku ya kamata ku bi na sai ne za mu koya karkashin hadisin مشروعية تفقد الإمام أحوال رعيته أن جرى أن دعوة دون بيه جاغورة يرسى بيه الحالة يدى وانت سكي ترقشين دا واجب لي سيابا يسان حالة يدى تندوك الوفن تلك بعد يسكي gwamna ya san halayen da gaba ɗaya yan jihar da suke wane ya ci abinci ya gobe shi ba wane da magani a kansa ya je ya siyo bai da lafiya ƴaƴan da ba su da lafiya duk ba su ba su a masallaci wajibi ne gwamnati da halin da su wajibi ne shugabannin karamar hukuma kan halin da su ba su mu bane na su ne ba kai kada za ka iya ba to wajibi ne ka bibiya wallahi kaga idan mutum yana shugaban karamar hukuma da mace da namiji da yaro da babba da ba mu mutum da hankali sai Allah ya kalli ka sau kakabin to da aka irin wayannan kalmomin ya kamata a rika gaya wa duk mai jagororo wanda suke yi wa suke wato suke bibiyar bukatun kansu kawai ba na sadaka ba ai na faɗi wani abu barin barin muku takurkuri takurkuri abin da ya sa ni takurkuri ba biya magana akan wannan abubuwan ba amma abubuwan da suke faruwa yanzu suna saka amince na dunnaka misali zan bau zan taɓa kan sabana lokacin da ake so a cire ne martaba sarki wankan wannan da ake kai goban zumbi a wannan lokacin za a kwana nawa aka yi doka kaka da sati yan majalisa suka shiga suka yi doka aka tuɗe yanzu kuma waɗannan da suna so su dare shi a kaka da kwana uku shi ma suka gyara doka suka yi wannan document ɗin manya-manya a sai dama kun iya karatu kuna da lokacin da za ku wannan amma ake yanzu ruwa a kan mutane suke mutuwa da rashin saboda rashin magani makarantun mu suka lalace kun fahimta da kyau ko duk wayannan amma matasan mu aka lata a cikin ba mu da hankali duk wayannan su suka guda mu na wallahi duk wayannan abubuwan duk za su iya yi amma ku kasa talakawa na mutuwa saboda rashin abinci a gida ku ya review a ce kun da turanci duk gaba ɗaya wani na abubuwan mutane suna nan suna bara a cikin rediyo saboda ba ku da yin dikireji ko ba haka bane eh matasa duk ku aje kun san mun yi wani siyasa ba ruwa da shi amma waɗannan abubuwan ya kamata zuwa ga wani mutum kalle shi mutane a yi su tsalo kowa wanda za su kana mutum yana samun dama ya ce ka fiye wani abu dan ke mutum yake ma ya daranci da Allah haka na fito ba komai a gidansa duk sun sani kaji kaji ko yanzu malam Ismail yake cewa miji ne da yau mazara ta koma dubu biyu irin wannan matsalolin ba shi mazara dubu biyu kai abincin dare yanzu kan maka ke ci shi za ka sani amma masara biyu biyu gurin talaka dama wani muna da turan laraba ai ya tashi ba ma a gane magana su ai za ka jera inda na gane kawai cewa a taimaka masa tiya biyu tiya ɗaya da dubu biyu haka yake mai da ita tiya ɗaya dubu biyu haka yake faɗa ba ma a gane magana ta su tiya ɗaya dubu biyu yana nana ta abu mutanen ɗari biyu da arba'in to jama'a wai na abubuwa mutu suke damu bayan jirgin mun shugabanni ba ba ruwan mu na ya kamata mu lura da kyau mu dawo cikin hankalin mu mu dawo cikin sa wayannan shugabannin ba mu ne a gaban su ba na rantsi da Allah ba mu ne a gaban su ba ya ji ya zo da ne da kanu ta dinka na ga mutane ba mutum ne ba wanda an shi an shi karɓar kuɗin sa a bayan da saboda cikon tsari naira ɗari ni na zan ina ganin gurin har sai da nayo kakiyar magana akwai wanda naira hamsin bai da ita wata kace ba ta da naira hamsin ne ce to shi ba da zai ya turo mata kudin sa akan naira hamsin likita ba zai ganta wata ce ta mutu ta je ta mutu akan naira hamsin to kuna tunanin kawai sai Allah madaukakin sarki ya ce ranar kiyama idan jiya ba kun mun zuba saboda kai jiya ba ne zo ka wuce wannan sun mutu ba ka Allah yake yi ba sai na Umar kuka yake baya bacin dare zai je duba hanya ya gyara saboda dabbobi da kaucewa ba saboda mutane ba kawai ka tafi hanyar Abuja yanzu kai kuka da idan duk wanda ya zo zuwa maka zai gani daga Madina daga Madina zuwa maka tafiyar awa shida ke zuwa bakwai zuwa takwas amma in ka tafi gaba ɗaya ba ka da ko ɗaya babu ganin ko ɗaya inda ka je ƙarya kake ka ce ka je an wajen an je wucewa da mota ta ji ta yi motsi inda kake yi a nan wallahi ƙarya ne babu sannan inda da dare za ku tuwo inda da dawowar ku har gari ya waye inda da farkon tafiya har ku je inda za ku je ku kila ce tar sannan za ka ga wani ma saboda tsamin samun gudu yana tafiya a mota ya tafi ya tsaya ya fito da tsuba ya ta a daji ya kwanta yana jan daji kai ta isa kai wannan daga kan zuwa Abuja wayannan ba su ba kin ba wayannan ba su kawai muna jin kullum bayan ku kullum ilimi an kaje Allah in na yanka da fararen kayan gida ga makaranta to da yanka da shi ya ce ka ga da kabari ne Allah sai dai ba yadda mutum da yi dole ya wadan da nan amma wallahi duk kabari ilimi an kudi kaje da gaba su koyarwa da ufa talibu wal maqdud da ufa talibu wal maqdud inda komai ya lalace a kana kallo ba hatta abin da ya shafi yanzu saboda yadda aka lalace har abin da ya shafi addini shigar da ake yanzu wani ya zo muna bitar aji da ya muna duka wani aji sai nake ce masa ba ku yi bita wai ce mun ji amma ban gani komai ba me yasa yake ai siya da shi wallahi cewa ai siya da shi suna zuwa madina da aji shi abin da ya dauka a siya bitar abin da ya gane ke da an je madina zai fara aji nace za ka yi aji a cikin nake ka san me lalata dinka saboda a shekaru siyasa ne kawai ba da san malam wani ya iya bari a je a kai ke dinka saboda ana ba da alawun ana iya samun opportunity wani ya tafi aikin hajji sai kawai kowane siya mun zai kawo na sai ka je ka kai ka ko alali ne mun je ke dinka na rantsu ma da Allah siyasa ta lalata mana komai ta shiga masallaci ta shiga gida ta shiga kasuwa kowane zakka ta shiga ko ina zama ni tare da shiga kukuran da saboda haka wannan shi Allah Allah ya gane ta wannan shi ga wani da Allah ya jarabe mu da su Allah madaukakin sarki ya nuna mu da hanya kar su gane don kullum addu'a da muke kenan domin wallahi muna cikin gire ake da mu shi za manya yanzu wanda shi ne muna yi da shi ce wala malam haka kananan ƴaƴana yace shi nake tausayi na yake wallahi saboda yanzu komai ya lalace in muka mutu muka bar mu san me za su tsora ba ya hayya abin da yake ke sai ba mu zabe kuma za a karan nan gaba ba domin komai ya lalace Allah ya sa mu gani awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure Allah ba mu kuskure ya ce mana muna roƙon Allah da sunan ta jawawa da gobin da muka faɗa wannan da suke mana siya da duri na alƙairi Allah ka biya musu bukatu muna roƙon Allah da sunan ta jawawa kafar mu da jihar mu Allah ka nuna su da lafiya ya gabanin mu Allah ka nuna musu hanya madaidaiciya Allah ba mu kuskure sarki ka haska musu fitina da jami nauyin da yake mana muna roƙon Allah da sunan ta jawawa da gobin da muka faɗa to jinjirin da suke jinkara mu Allah ka zauna da jami'an mu lafiya Allah ka zauna da jami'an mu lafiya muna roƙon Allah da sunan ya saka wa da tsohon da mu roƙa dan waɗanda suka ta aure a gaba da wannan aure da ko Allah Allah ka shiga da mu muna roƙon Allah da sunan ya saka wa wasu sana'a da masu neman aiki da masu neman wato karatu a gurare daban-daban Allah ka ta azaba mu mara waɗanda suke da marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gida suke da lafiya Allah ka inganta lafiyar iyayenmu da malamanmu da suka har za mu yanda sai Allah ya san da raba masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan wata tambaya ce na gabatar da alaƙa da karatun da muka yi amma dai yana da muhimmanci cewa malam dan Allah a yi wa mazajen hankali a kan cin zarafin mata da suke yi a gidajen auren suna mai da mata kamar bayi kama ba san me suke yi da cin zarafin dina na bayyana cin zarafin mutum ya auro mata kullum muna fara ko matashi yanzu wanda ya auro mata ka gane kullum abin da za ka kallo musamman matasa wanda ka auro abin da za ka rika tunani sai da ta kai ganiyar matakin da za a amfane da za ka ba duk tana kankanuwa ce fama da ita sai ta kai yanzu ta gama secondary school wata ma ta yi jami'a mai gidan ya haƙura kuma ya ɗauka ya ba bai kamata ka wulakanta ta sannan yanzu ita ce kai ne uwa da ubanta musamman wanda suke auro su daga nesa uwa za ta da kowa a ko ina sai kai sai ga mutum ya koma yana cin zarafi da sani Allah ba zai bar ka ko sai ka ba Allah ba zai bari ba idan mutum gwara kullum magana da muke gware ba su kai idan kuna tare da kai ma'aurati ne kana tare da aboki ya zama gware ba su kai aka cutar to za ga Allah ya tashi ma canji in ba wani auren da ke tashi biya ka wallahi duk wanda ya zalunci wani a ɓangarori biyu ku je ku garbe su za ku ga kowa ya yi gare su idan aka samu rabuwa tsakanin mata da miji a zalimin Allah ba ya gani Allah ba ya gani sannan mu yi hakuri shi dama zama aure gaba ɗaya da gwagwarmaya hakuri abin da ya yi mu mata sun kalli wasannin kwaikwayo yadda suke kallo ana zama a gida mai mamu da kai sai suka ɗauka haka za a yi su da ina yawan faɗa ba shi ne sai ila yau shi ya ce aka zaman aure yake da wannan da take ruwan din abkir da ba sai baro auren ta fito ba me yasa kake da auren ta fito saboda haka ba ta iya zama auren ba kenan kaga wanda bai iya abu ne ba shi zai koya ba ba a ina za ka koya gidan annabta yadda annabi ya zauna na Fatima da yadda sai ta da ya hakuri da ita duk da yar annabi ce wanda ya kamata matan su ta kai kaga dai karshen tarbiyya ai yanzu mutum da aure ba ana jira da gidan girma gidan tarbiyya ba ba akwai gidan tarbiyya da yake a cikin amma wata yau na da fadi masu suka da sai da yaji shi ne abin da yake so kalla yaji ne ban mata gidan har sai da annabi ya zo gidan yake ila zai aliyu nace ai yana da mutum samu kafai kuma ba kariya saboda kaza kawai sai mu da sabani ya ce da ku yana guda daidai ya dai ta shi a masallaci a kurce ya yi jiro da kasa ya tattara kasa ya zo da kasa yana kurce annabi ya dace shi ce kum ya aba tura ka ji kai baba kasa ka ji yana akwai gogo ne maza ina so ka gane wannan cewa yar annabin Allah to haka da aure wata ran matar ka ta ba wani abu za ka goyi wa yake da aure sai ka yi wannan abu sai ka yi da haka ita ma kuma kai mata haka na ce to wannan karatu ne kamata maza su sauka cewa akwai gwagwarmaya zalla gwagwarmaya amma matsalar shi ne yadda kuke tarbiya a nan ne yadda kuke kallon jarirai to sai kuka ɗauka zama aure ku yi shi da ake da matsala to duk wanda ya auro mace gane cewa amana ce shi sa haka ne da zo bar duniya yake cewa iskan su ne ne zai ne muku wasiya akan mata ku ku ji ku ji tsoron Allah akan mata ku yi da ne ku ji da rauni mace kana da rauni za ka zanto kana zalintar mace a zo turu ka kasa magana domin ka fi ta iya magana shi sa wanda ya iya sulhu aure za ka ga idan ka zo sulhu kana kokari kai ba ga yawo kan su za ka yi ba amma sai ka yi amfani da dabararka ta taimakon rauninka domin kana da rauni namiji kuma bai biya magana wani lokacin kuma ita ce ba ta da gaskiya za ta zo ta gama bayani da a uku tana bayani amma namiji na faɗar jantar din ba za ta iya dawo sai ka gane za ta da gaskiya sai ana samun wani abubuwa saboda haka kai ne ka gane cewa idan Allah madaukakin sarki wato ya baka ya sa kai aure ka dauko yar wani ka kawo to ka sani cewa amana ce Allah ya baka kuma zai tambaye ka da an da Allah ya da zai yi wa mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatu an ra'iyatiha ko sai kuma annabi ya ce wa rakidu ra'i ya ali shi ma mutum da ciwo ne akan iyalansa yadda Allah zai tambayi matanka haka kai ma zai ce zai tambaye ka kowa ya kiyaye hakkin kowa sai a zauna lafiya amma ba dai yi bane yadda wasu mazan suke wa mata wata matsala za ta zo kuma ba zai ta kawo ƙarar ko ka ji matsalar da ta yadda wata matar kuma ko namijin da ya kawo ƙara namijin da zai kai ƙara ba sai an kure wata ta fi kai ƙara wani lokacin za ta ga matan ne masu matsaloli wani lokacin ba zai kowa ya rike abin da gaskiya kawai sai a zauna lafiya ka gane cewa kuma yadda ake da zarar an an zamu sabani tsakaninka da iyalinka to kuwar wani matsala har ku zama masu koyi matsaloli idan ana tattara su wani abu zai fi garin zai ran da wani abu ya fi garin kuwa ba za a zauna lafiya shi da Allah ya ce na yi wata lakta da bayan sallar nan a hausawa shi ne akan aure da manufofin ka musulunci da Allah ya ce hunna libasun lakum su mata kayan ku ne su ba ai su ba yana da amfani ne ka da yawa to ɗaya daga cikin abin da nake so kawo shi ana zuwa nuna ba riga tana dauka ya ake magance dauka riga shi ne sai dauka abu wannan abin da Allah yake so ya ba da yake ba ba take riga take shi ne idan ta ada ma abin ya ada ma in ta zo da ya wada wanda abin da yake ba wa jiranin ta ba ita kuma idan ta iya zama aure ta ba ka kai kuma idan namiji ne sosai to ka yare kar a zo da an ɗau lokaci an zo wata ran ta kuma wani zai muka ce dama su jawo su fi bakin mun to idan na kuke zama mai wannan aure ba ya lafi aure ba ya lafi eh wani ita ce ta zo da ce dama lokacin da aka kawo wani ba ai baka ce ka yi alƙawarin kaza baka ce kaza ba sannan lokacin da za a yi kai kan wata idan aka samu wannan tsinke ma za a yi samun matsala to a ce ni abu ya bara aka yi warware shi to a yaji shi kawai kuma a manta ne kar ka zama mai kilole a ita kilowa lokaci da an yi ka don za ka gozu mamaki ne ke wallahi wani ya zo yana bayanin da hukukan da aka yi bai yadda kasan yana bayanin surorin bakara yana ce ma ai qur'ani daga fatiha sai bakara sai ali imran wallahi da kasan ne karanto wa ina zai ga ma su sauran kaza amma kaza ko za ka gaya wa mata da kuma ta dauko ka ji karatun da yake yake in na ji wannan zai ji aje ko dai ba da shi ko wanda da shi shi da fadari da za ka ji malam ya zo yana bayanin cewa an haifi Imam Bukhari a shekara ta kaza wannan ne kan zo wannan zai zo shekara da da lokaci zai iya hada shi kayi ku da bayan amma ya ci hada shi ya goma hada shi dai saboda kowa ya ji tsoron Allah wanda aka ba wa ɗaya ya sani cewa amana aka bari wata tana da rauni wani lokacin za ga wata za a ita jalinta ta kafin ta fito tana jin cewa ta ita faɗa musamman gidansu tana ganin gida ne da kishiyoyi ba ta so ta je ta ko ta gaya ba ta ba ta ta ce kirba mana ji kin ga yanzu abokan gaba da suka ji ana samun wannan matsaloli shi kuma wani lokacin ya gano wannan zai ci gaba da mutuna masa to wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah mata su ji tsoron Allah su rike mu da kyau mu ma mu ji tsoron Allah mu rike su da kyau na'am shi ne kawai ba lalle a wurin cewa amma dai da ji cewa mun gaba wannan an gane ko yawa sannan suna mai da mata kamar bari shi ne dai kaga an ce kowa ya ji tsoron Allah in ma dan ka biyu uku hudu to ka ji tsoron Allah kowa ka ba shi aiki ayi adalci ko Allah ya dace da mu subhanaka allahumma wa bihamdika wa alaikum assalam wa rahmatullahi la zama bai kare da shi sai ya ji bayani na farin da aiki ba abin ciki ba abin ciki da wuri a gurin da ya samu kan su kuma yake aiki na wanda ya zanya tafiya aiki da neman ai ka'ida malamai cewa suke idan ka zo za ka buɗe ƙofa cewa kowa saboda zai yi aiki ka ce aje azumi to ba zai azumi ka'idar manufar halittu ta Allah ba ka laka tun inna wal insa dan bauta Allah ya halice ka so da haka tunda da ni sai an maka tani sai dai idan ka yi gane din ne kali wannan matsalar daban sai ai ma wace a to ainihin la umuma laha sai a baka fatawa amma ba zai zama public fatawa a ce kawai yanzu don wani ya tafi wani aiki a ba da wannan fatawar sai zama da aiki kowa sai amfani da wannan cewa duk wani aiki da zai kawai bari a aji aji kawai wannan kuskure ne gaskiya ya kamata mu gano manufar halitta Allah ya halitta mu ne don bauta masa ba don kawai ban rabbuka nera ba wa ba jiruka nera wa man nabiruka nera la manufar halitta mu ne bautar Allah ita kuma bauta Allah da ya zama mata galibi shi ya iyawa haka yake mata wallahi wallahi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk